نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد إن وما سرران راديو الأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah mai kowa mai komi da ya bamu ikon haduwa da ku a daidai wannan lokaci da ake gabatar da karatu na wata silsila da an ga ɗauko wanda yake nufin cewa ilimi da fahimta su ne jagorori a cikin al'umma kamar yadda mun ga sani wannan ya muna cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki tatbikan da ta'asil nasu wato asalinsu da kuma yadda za a ɗabbaka su muna nan cikin suna na Allah na as-sayyid to akarmakalla bismillah mujin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu sauraronmu ta muryar rediyo al'umma muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da jinjinawa a gare shi wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku tare da salati ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa gaba ɗaya da wanda ya bi su akan tafarki na gari. muna bayani akan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala mun yan uwar suke bibiyar mu sun ji mun ɗauko sunaye daban-daban an mun kawo sunan Allah subhanahu wa ta'ala al-muqaddimu al-mu'akhir a jiya anan muka tuƙe a yau kuma za mu tashi akan sunan Allah subhanahu wa ta'ala na as-sayyidu ko ba haka ba to yadda karatun mu yake gabata muna ɗaukowar asalin wato wannan suna daga ina ya samo asali daga nan kuma sai mu dawo cikin nasoshi mu ga irin yadda ya zo da kuma irin waɗansu hukumce hukumce a takaice wanda yake ɗauke da su ko ba haka ba suna na asayidu ya samo asali ne daga sada yasudu siyadatan kenan asalin wannan alif nashi wawun ne asalin shi kenan sawada yasudu ko ba haka ba ya wato ya shugabanci abu kuma sai mun yi hattara akwai sawwada yusawwidu shine baki ku baki ku ya bakanta ku to shi wannan baki iswadda ne amma an ce sawwada kamar ya rubuta takarda yana da kyau ɗalibai ilimi su fahimci wannan to sai an ka ce as-sayyidu kenan shine matsayin wato kamar ismu na alfa'il na shugabanci sadal qauma ya shugabance su ko sada alal qaum ya shugabance su to sannan kuma idan muka duba sai an ka ce as-sayyidu kina asalin wannan ya'un guda wawun ne sayyidu ne an ƙara ya'un fa'ilu to kamar haka tsaba shi ma yake wato mai ya'un shi ma sai ya zamanto ya'un bi ake masa kaga tsaba ya tsibu sai a ce at-tayyibu an gane ko fa'ilu ne ina fata an fahimce ne a wazanin sa na larabci sada ya sudu ya shugabanta kalima ta as-sayyid tana iya ɗaukar ma'anoni daban-daban ta shugaba da abin da ya kama da haka amma idan muka dawo ga lissafi ko mu ce tsarin da muke bi na karatun sunayen Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu ga cewa sunan as-sayyidu bai zo ba sunan Allah a cikin alkur'ani kwata-kwata ina fata an fahimci ni babu shi kwata-kwata a cikin alkur'ani mai girma amma idan muka duba as-sayyidu ya zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda imamu ahmad da imamu abu dawud suka fitar da wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce malamai sun ingantar da shi daga ciki akwai sheikh nasiruddin al-albani inda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa as-sayyidu allahu kina allah shine as-sayyidu shine shugaba nan ba ana nufin babu shugaba ba in ba Allah ba a'a Allah ya sanya wakilai domin Allah ya sanya misali annaba su zamanto masu jagorancin mutane hadisi na Abu Huraira wanda cikin Sahih Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kanat banu Isra'ila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabi khalafahu nabiyyun akhar bani Isra'ila wanda ke jagoranta su to ya ce kuma ya jagorance su ya zamanto shugaban su ina fata ana fahimta ta amma wajen salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai suka cewa bai taba tabbata ba yayi salati da Allahumma salli ala sayyidina kina lafazi na sayyid da yake wato in riwaya ta zo musamman game da abin da shafi riwaya hadisi da ma'ana akwai sharuɗa da malamai suka dora daga cikin su bai zamanto ibada ba lafazi na wanda aka ibada da shi to kaga salati kuma abu na wanda aka ibada da shi idan mutum ya diba cikin muzakkira fi usul fiqh ta Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti ya kawo ka'idodin da malamai suka kawo wajen riwayat shurut riwayat al-hadisi bil ma'ana sharuɗan riwaya hadisi da ma'ana to amma wannan hadisin ba za mu fahimce shi da kyau ba sai mun kalli yadda ya zo abinda ake kira asbabu wurudul hadith wanda imamu suyuti ya yi littafi akan wannan da sauran malamai hadisi ne da ɗaya daga ciki ana kiransa al-mutarrif an gane ko yake cewa ɗaya ne daga cikin za a ce sabon manzo sallallahu alaihi wasallam tunda za a ce ya haɗu da shi yake cewa qala ubayyun ubayyu ya ce in talaqtu fi wafdin a shi ubayyukin shine sahabi wanda ya tafi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa in talaqtu fi wafdi bani amir na tafi tare da tawaga shine wafdu na bani amir ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa qulna sai mun kace anta sayyiduna kai ne shugabanmu faƙala sai ya ce sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala shugaba shine Allah subhanahu wa ta'ala ba don shi ba shugaba bane amma yana nuna musu shugaba na farko shine Allah domin babu wanda ya cancanta a girmama shi irin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa annabawa da malamai na gari suna nuna ma mutane a girmama Allah daga nan su kuma sai su samu nasu girma a matsayinsu na waɗanda suke masu nuna mutane hanyar Allah sai Allah ya ba su nasu amma kuma mutumin da ba nagari ba sai yana nuna mutane su girmama shi ko su girmama gidansu ko su girmama kabilarsa ko su girmama yarensa ko su girmama jiharsa ko su girmama ƙasar shi ko su girmama launin shi a bar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam dan nan kuma sai zamanto ya faɗi sosai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce asaidu Allahu tabaraka wa ta'ala sai suka ce kulna wa afdaluna fadlan kiran kafi mu fifiko da falala wa a'zamuna tulan kafi mu tulan kama a ce yawan kyauta kenan an gane ko fa qala sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce qulu bi qawlikum ku faɗi sashen abin da kuke faɗa au wato ba'd qawlikum ko ku sashen abin da kuke faɗa tana yawa mai riwaya shine shakka ko kuma lafazi ne na hadisi amma abin da fitowa fili kenan shakka ce shi mai riwaya yi wala yas wala yastajriyannakum ash-shaytan kada shaydan ya dauke ku wakilansa wato yastajriyannakum malaman fasara hadisi suke cewa ittakhadahu jariyan ya dauke shi jariyan ai wakilan wakilinsa kinan ka shaydan ya dauke ku a matsayin abin nan to kaga wannan ya nuna cewa ko da wannan lafazi ana amfani da shi tawadu ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma gaban Allah mutu dan adam ba komai bane ko ba haka ba sannan kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce la taqulu lil munafiqi sayyiduna ko ko sayyidun kakkuce mu munafiki shugaban mu yace to in yaku sayyidan ma'ana in ya zamanto shugaba faqad askhattum rabbakum azza wa jalla to kun fusatar da ubangijinku wato azza wanda yake ya buwaya wa jalla kuma ya ɗaukaka wannan hadisi imamu abu dawud ya fitar da shi da kuma imamu nasa'i a cikin al-kubra da kuma imamu al-baihaqi a cikin shu'abul iman ina fata an fahimci ni wato shi ko baihaqi ya fitar da shi daga hadisi na abdullahi ibn buraida ina fata ana fahimta ta to dan haka kenan wannan hadisi na abdullahi ibn buraida imamu abu dawud ya fitar da shi a cikin wato sunan kinshi da kuma imamu nisa'i a cikin as-sunan al-kubra da kuma imamu al-baihaqi a cikin shu'ab na al-iman to kaga wannan ya nuna sunan as-sayyidu ya tabbata suna ne na Allah kuma wato sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala to sai waje wajen itlaqin wannan sunan wajen itlaqin wannan sunan don haka idan musulmi ma ya shiga cikin matsatsi ya ce makafiri ko munafiki sayyid wannan cikin halatul ikrah ko tsoron za su hallaka shi wannan ba laifi amma dai ana zaman lafiya ba wani abu aka ce ma munafiki ko kafiri sayyid ina fata an fahimce ni sai dai in ka ce sayyid kana nufin to shi shugaban kafirai ne amma ba shugaban ba shugaban ka ba sai haka kake nufi ko ba haka ba to wannan kenan to amma wannan hadisin sai an yi jama'ikin shi da wasu nusus domin akwai aljam'u bainal nusus ilimi ne mai zaman kansa aljam'u bainal ayat yadda ake hada ayoyi ko kuma aljam'u bainal ahadith yadda ake hada wato hadisai ko kuma aljam'u bainal ayat wal ahadith yadda ake hada ayoyi da hadisai domin akwai hadisi wanda ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ana sayyidu waladi adam yawmal qiyama ka gani ko wala fakhar ni ne shugaban bani adam waladu adam ƴaƴan annabi adam amma annabi adam ya shiga ciki nan yana nufin jinsin ƴan adam ko ba haka ba sai ce yawmal qiyama ranar tashin alqiyama to ba yana nufin anan duniya shi ba shugaba bane wanga azzarf la mafhum lahu kamar da malaman usul fiqh suke cewa kamar inda Allah ya ce maliki yawmiddin ko wata qira'a maliki yawmiddin Allah shi ke da mulki ranar sakamako ko shi mallaki ranar sakamako a to ya an ce shi mai mulki ranar sakamako to ranar da ba sakamako ba yake da mulki a'a shi yake da mulki anan duniya shi yake da mulki a lahira amma ranar da mulkin shi zai bayyana a fili ma'anar da babu wanda zai iya magana shi da ranar tashin alkiyama dan zai ce limanil mulkul yawm lillahi wahidil qahhar to wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ana sayyidu walid adam hadisi ne na Abu Huraira yana cikin sahih Muslim sannan kuma wato Imam Tirmidhi a cikin sunan ya ruwaito shi daga sahabin manzo sallallahu alaihi wa sallam Abi Sa'id al-Khudri da kuma sauran littafan hadisi sun ruwaito shi to wannan hadisin yana da alaka da wata mas'ala mai muhimmanci da ya kamata a kawo shine wato tashi tsaye don saboda wani mutum to sai malamai suka ce akwai hadisi na Abi Sa'id al-Khudri wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim yake cewa lamma nazala ahlu Quraiza lokacin da Bani Quraiza kenan Yahudawa da suka zama na Madina wani sashi nasu kenan tunda akwai Banu Qainuqa ko ba haka ba akwai Banu Quraiza ko akwai Banu Nadir ala hukmi Sa'd ibn Mu'adh sun kai yarda su zauna akan hukunci na Sa'd ibn Mu'adh domin sun yarda a yi musu hukunci da abin da ya ci da abin da ya ci domin ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallam shin zai musu hukunci ne da abinda Allah ya ce da hukuncin Allah ko da hukunci na ce kai da hukuncin ka domin tana yiwa ka ce kai hukuncin Allah ka samu kuskure ko ba haka ba shi yasa cikin fatawa kafin ka ce haka ne abu yake kana iya cewa abinda malamai suka ce ko abinda su shi suke nunawa kada ka zabura ka ce haka shari'a take ina fata ana fahimta ta domin tana yiwa kai kuskure ba haka ne shari'a take nufi ba fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila sa'ad sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura zuwa ga sa'ad cewa ya zo ina fatan an fahimce ni da ya zo to shi kenan shi wannan fa'atahu ala himarin sai zo akan jakki ko jaki an gane ko to walan ma da na kariban lokacin da ya kusanto min almasjid daga masallaci qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace lil ansari da ansar qumu ila sayyidikum ku tsayu zuwa ga ku tashi ku tai zuwa ga shugabanku ku tarbo shi to kaga wannan ya nuna karara ana iya tashi tsaye don a tarbo wani mutum wannan shari'a ta halatta shi domin hadisi ne ingantacce to amma sai malamai suka ce to wannan tsayuwa me hukuncin ta malamai sun tattauna akan ta akan maganganu daban-daban kan hukuncin tsayuwa ina fata an fahimce ni Sheikh bin Baz yana da magana akan wannan wanda yake cewa tsayuwa zuwa ga mutum babu wata matsala tun da nasu ya tabbata qumu ila sayyidikum ko ba haka ba amma kuma tsayuwa saboda mutum wato qama lahu ya tashi don saboda wani ya zo ina fata an fahimce ni ba li qudumihi ba to wannan yace ko ya haramta ko kuma ya zamanto alal karaha wato a ɗauke shi a matsayin karahiya alal aqal domin akwai hadisi na Abu Mujlis lokaci yake cewa kharaja muawiya sayyidina muawiya ya fita an gane ko to shikenan da sayyidina faqama abdullah ibn zubair wa ibn safwan sai abdullah ibn zubair ya tashi da ibn safwan ina fata an fahimce ni hina ra'ahu lokacin da suka ganshi faqala sai yace ijlisa ku zamna sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa ya kulu yana cewa man sarrahu duk wanda yake masa daɗi an gane ko an ya tamassala lahu rijal mutane su tsayu gare shi qiyaman su tsayu falyatabawwa maq'adahu minan nar ya nemi wato ya tattalin wurinsa a cikin wuta to kaga sai Sheikh bin Baz yake cewa in dai tsayuwa ce للتعظيم كتعظيم الاعاجم كما girmamawa irin ta mutane wadda suke ma kafirai suke ma shugabannin nan su wannan za za a hana ta amma lidukhuli shakhsin aw khurujihi ko ko wani mutum dan ya shigo ko ko dan ya fita to wannan kuma ba tare da an gaisa da shi ba ma'ana ba a bashi hannu ba kawai dai tsaye da an kai dan ya shigo ko ya tashi to wannan alal aqalla za a dauke shi a matsayin karahiya amma alqiyamu lil qadim lil musafaha dan mutum ya tsayu don ya gaisa da wani kinan su daidaita to yake cewa wanda ana ɗauka shi babu laifi tun da dama don ku gaisa na kada ga kare na shi ba tare da ka abin nan nashi ba to haka dai malam ya rarraba wannan mas'ala din har yanzu akwai magana ta babban malamin hadisi na kasan misra abu ishaq al-huwaini wanda shi ma ya tattauna akan wannan yake cewa kamar imamu suyut imamu nawawi afwan ya nuna cewa babu laifi mutum shi tashi ga wani ina fata ana fahimta ta yake cewa wannan magana tashi ba ta da wato karfi jawazul qiyam li ahli al-fadl yace to sai dai radda alaihi kathirun min al-ulama malamai da dama sun yi ma imamun nawawi raddi kidan shi ya tafi cewa wannan ba gaskiya bane shi ma sa'ad ibn mu'adh ma da anka ce wato riwaya da suke cewa an ce li sayyidikum suke cewa babu ma wannan riwaya ko ko riwaya ce wadda babu ma asalinta ba a santa ba balli ma aizancin ingancin ta tunda koda ta inganta wagga riwaya ta ta sahih muslim ta fi karfi sannan kuma sun ce me yasa ma an kace a tashi zuwa gare shi wasu kace li maradahi saboda dama yana rashin lafiya ko kuma li su'ubatin nuzul saboda yana da wahala ya samu ya tashi ko ko dai akwai wata illa da yake tattare da ita shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi umarni zuwa ga wannan ina fata an fahimci ni amma kuma sun kawo magana ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda yake cewa idza tada nasu qiyama wato ba'dihim li ba'd idan mutane suka saba tashi zuwa ga sashi kamar dama al'ada ce su sun dauki cewa in mutum ya zo za a tashi to wannan yake cewa fala ba'sa wannan magana ce suka dauko ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a ƙarshe za mu karkare ne da magana ta Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa shi ya kakkasa wato wannan mas'ala gida uku akwai qama alaihi akwai kama ilaihi akwai kama lahu in an ka ce kama alaihi ya tsayu kansa ya ce to wannan babu laifi a kansa saboda wato a cikin shekara ta shidda al-mughira ibn shu'ba ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsayu ala ra'sin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi yadihi sayf yana rike da takobi ma'ana don ya nuna tsaro ighadatan lil mushrikina dan saboda ya sama mushrikai bakin ciki ma'ana ya fusatar da su ya nuna musu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutum ne mai daraja to in dan haka ne wannan babu laifi a ce shugaba ya zauna waɗansu suna tsaye suna suna tsaron sa ina fata an fahimta sannan kuma kama ilaihi ya tsaye zuwa gare shi wannan shi babu matsala tunda hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce qumu ila sayyidikum amma kama lahu ya tsayu don shi to wannan shine aka hana waɗansu malamai suka ce in al'ada su ce kamar shekul islam da taimiyya ba laifi waɗansu suka ce a in ya tsayo ne don saboda ya bashi hannu babu matsala amma idan dai kawai yayi tsaye na in ya shigo ko ya zama kawai ba tare da an gaisa ba shine malamai suke cewa to wannan akallin halin shi ayi karahiya kuma yana izamantowa haramun akan abin da wato jamhuri daga cikin malamai suka tafi akan shi to da haka wannan shi ne abin da zamu iya cewa akan wannan suna na Allah subhanahu wataala na as-sayyidu wato shine shugaba ma'ana ana nufin shugaba babu sayyid wato as-sayyid yana iya ɗaukar shugaba as-sayyidu yana iya ɗaukar jagora as-sayyidu yana ɗaukar mai tarbiyyantar suwa ko ba haka ba kuma as-sayyidu yana ɗaukar wanda ya mallaki al'amurra Allah shi mallaki al'amurra duka gaba ɗaya alalahul khalqu wal amru sannan kuma as-sayyidu na ɗaukar wanda ake aiki da maganarsa Allah kuma shi fi cancantar wato a yi aiki da maganarsa sannan kuma as-sayyidu yana ɗaukar allazi lahu su'dadu wato kulluhu wanda yake da shugabanci gabaki daya kaga kowane mutum da adam shugabancin shi na sashi na shugaban kasa bakin kasar shi yake mulki sarki bakin yankin sai yake mulki mai unguwa bakin unguwa mai gari bakin yankin da yake na garin sa amma Allah subhanahu wataala shi adda mulki mutlaq wanda baya karewa kuma ya shafi komai da komai ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam sai mu je gaba to haka ramakallahu sai kuma abin da ya shahi sunaye wa'anda sun kula ne da abin da ya shahi kula ta Allah da tsarewar shi da kuma abin da ya shafi suna gadar ma mutum da jin tsoron Allah. Suna na farko shine abin da ya shafi suna na arraqib.
Arraqib. To idan muka duba suna na arraqib kamar yadda malamai suke cewa asalinsa daga kalimar raqaba ne yarqubu raqban wa ruquban wa raqabatan shine wato ya tsare abu ya an ce raqaba ya tsare abu yarqubu yana tsare shi kenan min babi fa'ala yaf'ulu mithlu fataha wato mithlu qatala yaqtulu kenan ko ba haka ba daraba qatala yaqtulu raqaba yarqubu fa'ala yaf'ulu raqban fa'lan wa ruquban fu'ulan wa raqabatan fa'alatan to wannan shine asalinsa amma suka cewa wannan fi'ilin wani lokaci yana da wata siga wadda ɗalibin ilimi bai san da ita ba shine akwai raqiba yarqabu fa'ila yaf'alu yaf'alu yarqabu yarqabu yaf'alu eh na'am.
mislu sami'a Yes- yasma'u ko ba haka ba Mm.
to sai an ka ce raqaban shi ko sai aka yi ma wato kafin fatha Mm.
sabanin na farko raqaban an yi mata sukuni Mm.
to nan sun ka ce ghaluzat raqabatuhu wuyan shi yayi kabri Mm.
fa huwa arqabu to mutumin da wuyan shi yayi kabri idan namiji ne sai a ce mishi arqabu mace kuma sai a ce mata wato raqba'u Mm.
ina fata an fahimci shi jam'in su kuma sai a ce ruqbun Mm.
ina fata ina fata an fahimce ni to daga nan wannan kalma ta samu asali taraqaba yarqubu ta wancan tsaro an gane ko ba taraqiba yarqabu ba Mm.
ina fata an fahimta to eh, kalma taraqaba tana nufin mi tana nufin Wuya.
wuya fakku raqaba eh, yantar da bawa wannan ba ana nufin wuyan bawa ka- kaɗai ba balaga ce aka yi an yi itlaqin juz'i sashi amma ana Ana nufin yin duka duka, gaba mm.
daya idan muka koma cikin alkur'ani mai girma abinda malamai suke cewa game da wannan kalima wato kamar dirasa al'adadiyya kenan suke cewa wannan kalima ta zo nakira ya an ce nakira wadda ba ta da alif wallan ba don Allah nakira bane Allah majhuli domin mun faɗa wannan cewa kafirci ne in an ce Allah majhuli na ko ba haka ba amma nan ana nufin wato ba ta da alif wallan domin wannan ka'ida ta nahwu ba ta shiga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala na'am wato ta zo na kira eh, kamar eh, wurare 39 a wuri 39 kalima ta raqib Mm.
ta zo a cikin alkur'ani mai girma amma wuri uku an gane ko wuri uku eh, ba tana nufin Allah subhanahu wa ta'ala ba Mm.
an gane ko wuri uku tana nufin ba Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi da ita ba ina fata ana fahimta ta na'am kenan sai zama to an fidda uku nawa za su saura talatin talatin da shida da shida eh.
yawwa to haka bayani yake waɗan mine ne waɗanda su ba Allah subhanahu wa ta'ala suke nufi ba ina fata an fahimce ni eh, wurare guda eh, biyu ko uku malamai suka ce ba Allah subhanahu wa ta'ala suke nufi ba bari mu dube su na farko cikin suratu Yusuf guda biyu suka zo wajen eh, inda yake cewa eh, falamma an ja al-bashiru Mm.
alqahu ala wajhihi fartadda basira a wannan eh, game da suna Allah albasiru ne afwan Eh, sunana arraqibu nake son in yi bayani akan sa ba sunana albasiru ba afwan ga masu sauraren mu wato eh, wannan kalima eh, ta zo ma'rifa a cikin alqur'ani ta arraqib ina fata an fahimce ni Mm.
ta zo ma'rifa amma wuri daya an gane ko
na'am tana nufin Allah subhanahu wa ta'ala kenan duk cikin alqur'ani mai girma arraqibu Mm.
guda ne tal Mm.
wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala آه، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد تدرك القرآن أريد ذاك سامو أن كلمة من ألف واللام كما الله سبحانه وتعالى تكين فيه سنسكت تتاذو نكرة in an ce eh, na kira kiran bata da alif wallam ta zo wurare guda biyu ina fata an fahimce ni wurare Biyu.
guda biyu to shi ma tana nufin Allah subhanahu wa ta'ala gaba daya na farko a cikin farkon suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا to wuri na biyu kuma eh, a cikin suratu wato al-ahzab inda Allah subhanahu wataala yake cewa la yahillu laka nisa'u min ba'du ko kuma la tahillu laka nisa kamar yadda Abu Amr da Imam Yaqub sun ka karanta la tahillu laka nisa Eh, لا يحل لك النساء ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك إن الله كان على كل شيء رقيبا ko ba haka ba to wannan kaga shine abinda suna Allah ya zo ar-raqib wanda yake nakira guda biyu ga ma'arifa guda kenan sai mu ce suna ar-raqib ya zo wurare guda uku a cikin alqur'ani dai mai alif wal lam bi ba su da alif wal lam kuma dukkan su Allah subhanahu wata'ala suke nufi amma akwai wanda ba su ne Allah kama wartaqibu inni ma'akum raqib to wannan ai ba wanda eh, ba su ne yi- Allah wanda ba su nufin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala suke nufi ba Haka, na'am.
ina fata an fahimta na'am sai eh, eh, suke cewa shi ar-raqibu yana nufin huwa al-hafiz mai tsarewa alladhi la yaghibu amma yahfazuhu baya fakuwa daga abin da yake tsaro Allah duk abin da yake tsaro ko da yaushe yana tsaron sa dan ilimin sa cikakke ne ya san abin da ke faruwa sannan yana da ikon da zai bada kariya a kowane lokaci sannan kuma Allah subhanahu wataala baya bacci baya yin gingadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ke tsare da komai to da inda bacci ya kama sha'ida komai kuma ya tashi aiki eh abinda malamai suke cewa wallahu ta'ala a'lam na'am sai mu je wato a sunan mu na gaba kenan sai suna na gaba shine suna na as-sami'u to suna Allah as-sami' malamai suke cewa ya samo asali ne daga sami'a yasma'u min ba misali salima yaslamu ko kuma sa'ima yas'amu ko ba haka ba wato fa'ila yaf'alu sami'un wato bi ma'ana musmi'un mai jiyarwa ko kuma sami'un mai ji duka ana amfani da shi domin waɗansu daga cikin malaman lokacin ka ce fa'ilun bai zakkuwa bi ma'ana wato muf'il shine wato kamar ka ce musmi' mai jiyarwa amma malamai sun yi musu raddi suka ce ya tabbata musamman babban malamin lugan nan Abdulmalik ibn Quraib al-Asba'i shi yana ganin cewa fa'ilun bai zakkuwa bi ma'ana muf'il amma da yake ya tabbata a cikin nasoshi malamai suka ce to wannan ba za a dauki magana saboda da ke malamai babban malami ne amma dai in yayi kuskure ko ko an ce wani abu da bai sani ba ai ba wani abin mamaki bane ina fata an fahimce ni to sai malamai suka zo bayani akan wannan sunan as-sami' sai suke cewa to idan muka dibi sunan as-sami'u idan yana da alif wallam to ya zo wurare guda hudu ne a cikin alkur'ani mai girma wurare guda hudu a cikin alkur'ani mai girma kuma dukkan su Allah subhanahu wataala yake nufi wuri na farko shine cikin suratu al-isra سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير كبا هكبا تو وري نبيكما شيني أتكن سورة غافر والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير sannan kuma wuri na uku kuma shi ma har yanzu yana cikin suratu ghafir innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu huwas samiul basir ko ba haka ba wuri na hudu yazo a cikin suratu shura fatirus samawati wal ard جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير to daga nan baka saki samun as-sami'u da alif wallam a cikin alqur'ani mai girma in dai da alif wallam ne in dai da alif wallam ne ina fata an fahimta yanzu da yazo wa iz yarfa ibrahim alqawaida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas sami eh yazo da alif wallam eh yazo da alif wallam innaka anta as-sami'ul alim innaka antas sami'ul alim na'am yazo da alif wallam kenan sai zama to shine wuri na biyar kenan ina fata ana fahimta ta to sai kalima ta wato as-sami' idan ta zamanto ta zo cikin alqur'ani ina fata an fahimci ni wato kamar abin da ake kira mu'arrafa amma kuma tana iya zamantowa wato mu'arrafa bil idafa mu'arrafa bil idafa wato an yi idafata zuwa ga wani abu to wannan kuma shi ko za a iya bincike kanta a samu kamar cikin alkur'ani ana ganin za a iya samunta ta zo kamar wurare guda goma sha tara ina fata an fahimci ni wurare guda goma sha tara to sai suka ce in an haɗa shi zai zo wuri guda goma sha tara an gane ko amma mai idafa kamar guda biyu ne mai idafa guda nawa ne guda biyu ne. Na farko suke cewa kamar wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, hunalika da'a zakariya rabba, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Kaga sami'ud du'a ai an yi idafa ne. To wannan kenan. Sannan kuma idan aka diba inda Annabi Ibrahim cikin suratu Ibrahim yake addu'a yake cewa alhamdulillahi alladhi wahaba li al-kibari Isma'ila wa Ishaq inna rabbi la sami'u du'a ko ba haka ba to waɗannan masu idafa sai su manto guda biyu ne to idan muka duba kamar suna Allah wanda yake na farko wanda za a ɗauka wanda ya fara zuwa cikin alkur'ani tunda mun faɗi adadinsa da kuma na ƙarshe ina fata an fahimce ni to sai suka ce na farko wanda ya fara zuwa as-sami' shine a cikin suratul baqara gashi nan wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ko ba haka ba na karshe kuma shine wanda yazo a cikin suratul dukhan rahmatan min rabbik innahu huwa samiul alim
innahu samiul alim na'am a cikin suratul dukhan ko ba haka ba to wannan shine kamar wato na karshe kenan bai alif wal lam a cikin alqur'ani mai girma to don haka dai ma'arifa ya zo sau goma sha tara sha bakwai mai alif wallam biyu mai idafa ko ba haka ba to idan amma muka duba inda yake na kira inda yake na kira inda bai da alif wallam sai suka ce ya zo a wurare ne guda ashirin da biyar a cikin alkur'ani ya zo wurare guda ashirin da biyar a cikin alkur'ani amma dukkansu suna nufin Allah subhanahu wa ta'ala, amma akwai guda wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba. Ina fata ana fahimta ta. Wato, cikin ashirin da ashirin da biyar idan an fitar da wato ɗaya kenan nau za a bari, za a bar guda ashirin da hudu. To sai suke cewa to cikinsu guda ne kawai baya nufin Allah subhanahu wa ta'ala. an gane ko wanne ne suke cewa inda Allah yake cewa inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira to kaga an sanya dan adam sami'an mai ji sami'an nan dan adam ne to kuma ba Allah subhanahu wataala ba duk da yake zatin Allah daban zatin dan adam daban jin Allah daban jin dan adam kuma daban ba dai suke ba ko ba haka nan bane to dan haka sai zamanto ya zo guda 25 amma dukkan su suna nufin Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko? To wannan kenan. Amma to wanga mai na kira din wanne ne na farko wanne ne na ƙarshe. Tunda ya kamata a tantance su. Sai suka ce to wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala fa man khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayh inna Allah sami'un alim. Ko ba haka ba? To sai suka ce nan sami'un shine na farko wanda yake na kira. ko ba haka ba a cikin alkur'ani mai girma na ƙarshe kuma ya zo ne a cikin suratul mujadala ko mujadila qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir kaga na shine na ƙarshe wanda yake mai nakira duk da yake wajen aya faman khafa min musin akwai qira'a faman khafa min muwassin kenan wato qira'a ta Imam Hamza da Kisa'i da Khalaf da Yaqub da Shu'ba su sun karanta muwassin ko ba haka ba kenan daga wassa shi ko musin daga ausa yusi isa an shi ko wancan wassa yuwassi tausiyatan ina fata an fahimce ni to wannan shine lissafin abin da shafi sunan Allah as-sami' kenan wancan lissafi da muka kawo na farko na cewa guda hudu kuskure ne wato kasancewa shi ya zo su shatara shine lissafi wato ingantacce kenan 20 ne guda wanda bai nufin Allah a 19 ne
ashirin ne suke ne Allah mai alif wallam ko mu ce ma'arifa tunda in an ce ma'arifa ko mai alif wallam ko idafa sha tara ne amma mai alif wallam sha bakwai idafa biyu amma suna wanda yake na kira shine guda ashirin da biyar an gane ko to ishirin da hudu suna nufin Allah subhanahu wa ta'ala guda kuma baya nufin Allah subhanahu wa ta'ala kenan sai mu ɗauki ashirin da hudu sai mu haɗa su da sha tara sai zama to kenan suna asamiya dukkan shi gaba ɗai ya zo kenan guda arba'in da uku kenan a cikin alkur'ani mai girma to wannan suna na asamiya suna na Allah wato suna ne wanda ke nuna Allah subhanahu wa ta'ala yana jin komai da abin da an ka bayyana da abin da an ka ɓoye kaga wanda zai gadar maka cewa duk maganar da zaka faɗa kada ka sa tsammanin zaka faɗi wata magana wadda Allah subhanahu wa ta'ala bai san da ita ba wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati sudur sawa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar duk dai Allah ya san wannan kiran wannan zai gadar maka da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma jin Allah subhanahu wa ta'ala ji ne wanda wani abu baya shige mu juna an gane ko wato ba ijin bayi ba kai mutum biyu suna ma magana ba za ka isa su sai dai guda amma shi Allah subhanahu wataala yana jin kowane yare an gane ko la takhtalifu alaihi lughat duk kowane yare bai ba a cewa Allah yana jin wannan yare ko bai jin wannan yare duka Allah yana ji sannan wala taltabisu alaihi al-aswat sautuka ba su ji su yi ma Allah cikin juna kamar kasuwa yanzu ana magana su waɗanda suke kusa da juna suna magana suna jin juna amma wanda yake gefe yake kallon su bai yiwa ya ji duk maganganun suke faɗa sai sun shiga cikin juna to Allah subhanahu wataala wannan ba ta shiga gare shi kaga zai gadar ma dan adam cewa Allah subhanahu wataala ya san abin da yake yana jin abin da yake faɗa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun kina Allah yana ji ya san abin da suke faɗa zai zai musu wato hisabi da shi shi kenan sai zamanto zai gadar maka da abin da ake kira ar-raqaba lisaniya wadda yau ta yi muna karamci faɗan magana wadda ba ta alkhairi ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kai shiru ka faɗi alkhairi ko kai shiru to amma yanzu ina zage-zage cin mutumci gigaran mutane halshe yana daga cikin abin da malamai suke cewa wato abubuwan da mutane suna ganin ba sa yin laifi amma kuma alhali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce abin da zai sa a kife mutane a cikin wuta shine halshen su kenan ya kamata mu kula da abin da muke faɗa wanda kuma za ka iske duk yadda mutum ya kai ga tsoron Allah in bai yi anniya ba ma'ana in bai yi hattara ba shaidan zai kada shi cikin hatsarin halshe sai tashi ranar tashi alkiyama yana ya zage wani ya ci mutuncin wani ya yi wani kage musamman zamanin internet da siyasa da kuma kokarin gigaran mutane da cin mutuncin su da nemo ayyuban su da yi musu ƙarya ma da kage abubuwa ne waɗanda yanzu sun yaɗu ga internet nan ana iya a yi su a kowane lokaci ya kamata kenan mu san wannan suna yana nuna Allah subhanahu wataala yana jin mu idan za mu ji tsoron dan adam wanda zai iya mana hukunci ba ma faɗar magana gaban sa to ina ga Allah subhanahu wataala wanda yana jin komai kuma yana da ikon ya kama ka a nan duniya kuma yana da ikon ya kama ka a lahira wallahu ta'ala a'lam na'am na'am
ma sauraro sai kuma abin da ya shafi suna Allah wanda ya zo yana nihin al'alim ko al'alim ko allamul huyub da ta'asil nashi wa kuma tatbiq nashi
to idan muka duba kafin mu tafi gaba wato akwai wata fa'ida da nake son malaman har da alkur'ani suke basuwa game da sunan da sunaye kamar wato asrar na surori suratul isra suke cewa aya guda ce kawai take da ƙarshen ta dhamma ita ce aya ta farko subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir an gane ko huwa as-sami'u al-basir kaga wannan aya ta kare dhamma to duk sauran ayoyin da za su zuwa su kare ne fathataini har zuwa karshen sura sami'an basira ma dalla dukkan su a wai ba dole sai sami'an basira fathataini dai almuhimmu dai wannan shi kadai ne ke da dhamma ta fuskar wasa a cikin suratul kahfi kuma zaka iske dukkan surat tun farkon ta karshen ta ayoyin suna karewa ne da fathataini fathataini fathataini kamar yadda misali suratul qamar dukkan ta tana karewa ne da ra'un suratul kautsar masal ita ma tana karewa ne da ra'un zaka iske dai akwai surorin da harafi guda suke karewa kamar suratul shams yawa ita tana karewa da ha'un misali to wannan shi daga cikin wadansu asrar na alqur'ani mai girma to idan muka zo zuwa ga sunayen Allah na al-alim da al-alimu da allamul ghuyub shi wannan fi'ili ya samo asali ne daga wato alimahu ya alamahu sannan kuma larabawa suna cewa alamahu to in sun ce alamahu ya alumuhu kina alama ya alumu fa'ala ya fulu mislu qatala ya sai a ce alman to wasamahu bi alamatin ya sanya mishi alama in an ce alamahu ya sanya mishi ni ya sanya mishi alama amma an ka ce alima ya alamu kenan fa'ila ya fa'alu ko ba haka ba mislu fariha ya farahu sun ka ce in shakkat shafatuhu al abin nan in shakkat shafatuhu leben shi ko lebon shi ya tsagi sai ana kiran shi a'lamu a'lamu to ya an ce a'lamu nan ba na sani ba kuma a'lamu ba na ba shine mafi sani ba a'a nan a'lamu ana nufin mai tsagaggen lebe ina fata ana fahimta ta to kaga wanda yana da kyau ɗalibin ilimi ya san shi shi yasa ma cikin abayatin imamu zakhshari zaka cewa zaka ji yana cewa anal mimu wal ayyamu aflahu a'lamu kaga anal mimu na kasance kamar mimun wal ayyamu su ko kwanaki a'lamu sun zamanto a'lamu aflahu a'lamu to an ce a'lamu shine mai tsakaggen halshe mai tsakaggen halshe kuma ko lebe zamu ce mimun tana daga cikin haruffan da ke hita daga mi daga labba to kenan ban iya nutukinta ma'ana zamani na bana samun alkhairi da nake bukata a cikin sa gari kuma Allah ya bani tarin ilimi to ha wani ya ga alamu sai ya ce to ai na sani yake nufi ba haka ake nufi ba ko ko alamu ba ni nufi kowa sani ba kaga ba duk dalibin ilimi zai iya hankalta ma wannan ba sai je fassara wadda wato bata dace ba sannan kuma ana cewa alima ya alamu ilman wato arafahu shine ya san abu na fata an fahimci ni kenan sai zamanto shi alima ya alamu ko tsaga harshe ko ko alima ya alamu ya san abu amma an ka ce alama ya alamu ana nufin ya sanya mu abu alama wannan ta fuskar sanin asalin wannan kalma a yaren larabci kenan amma idan muka koma a cikin wato alqur'ani mai girma da kuma lissafin da malamai suke cewa sai mu fara da sunan allamul ghuyub ko ba haka ba tunda mun kawo al'alimu mun kawo al'alimu ko ba haka ba mun kawo kuma allah to suke cewa wannan kalima ta allam duk cikin alqur'ani mai girma ba taba zuwa da alif wallam ba a samu al'allamu babu cikin alqur'ani na fata ana fahimta ta to amma sai dai ta zo da idafa da idafa ina fata an fahimci ni duk da shi ma mai idafa ma'arifa ne amma kuma ma'arifa shi ba ta alif wallahi bace mun fahimci wannan da kyau wurare guda hudu ya zo cikin alqur'ani da allam an yi masa idafa wuri na farko yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ko ba haka ba a cikin suratul ma'ida wuri na biyu kuma wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ko ba haka ba wuri na uku kuma sai a cikin suratul tauba alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum anna Allah allamul ghuyub na'am sai kuma wuri na ƙarshe cikin suratu saba qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi allamul ghuyub to waɗannan sune wurare guda hudu da suna Allah ya zo a cikin alqur'ani allam kamar yadda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala alam idan muka je suna kuma na al'alimu ko ba haka ba tunda shine suna wato wanda ya kamata mu ɗauka na biyu ko ba haka ba sun ka ce sunan Allah al'alimu da alif wallam bai taɓa zuwa ba a cikin alƙur'ani mai girma. Al'alimu babu shi da alif wallam. Ina fata ana fahimta ta. Sai dai malamai suke cewa sai dai ya zo mu'arraf bil idafa. An gane ko mu'arraf bil idafa ma'ana an yi idafa shi zuwa ga wani abu. To kuma in an masa idafa ba zai mi ba. ba zai samu alif wallan ba eh dama
ko ba haka ba sai suka ce to ya zo wurare kamar guda goma sha uku a cikin alkur'ani ko ba haka ba ya zo wurare goma sha uku a cikin alkur'ani mai girma na farkon su shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa allazi khalaqa samawati wal arda bil haqqi wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhu al haqqu wa lahu al mulku yawma yunfakhu fi sur alimul ghaibi wash shahada wannan shine wuri na farko kina za a samun suna na alim sannan kuma suka ce na ƙarshe cikin waɗannan guda goma sha uku ɗin ya zo a cikin suratul jin wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ina fata an fahimce ni to kaga wannan abin da ya shafi wato suna Allah al'alimu kenan kenan shi an same shi ya zo ne amma da mi amma da idafa don idafan nan da ya zo kuma guda goma sha uku ne kuma dukkansu Allah subhanahu wa ta'ala suke nufi wallahu ta'ala alam sai mu je zuwa ga suna na ƙarshe daga cikin waɗannan sunaye shi ne suna na wato al'alimu al'alimu masani to kaga an ce allam siga ce ta mubalagha fa'al in an ce al'alimu ismul fa'il ne a asalin lugha fa'ilun shi kuma al'alimu fa'ilun ne shi ma wato shi da cikin siyagul mubalagha tunda inda bai ta'addi da sai a ce sifa mushabbiha suna in ya zama to fa'ilun na in bai ta'addi bai kai ga maf'ulun bihi to ya zama to sifa mushabbiha amma in ya zama to yana ta'addi shi ko alima yana ta'addi domin akwai abin da an ka sani alima shay'a ya san abu sai zama to wato siga ce mubalagha wanda yana kyau dalibin ilimi ya bambanta tsakankanin su akwai lokacin da suke haduwa sifa mushabbiha cikin wazani in ban manta ba guda hudu ne malaman sarfu suke cewa ko guda biyar ne ina tunanin dai guda hudu ne suke tarayya a cikin wato wazani wallahu ta'ala alam wannan suna na al'alim suke cewa ya zo a wurare guda talatin da biyu a cikin alkur'ani mai girma ina fata an fahimci ni ya zo wurare guda talatin da biyu inda yake ɗauke da alif wallam inda yake ɗauke da alif wallam kenan matsayin ma'arifa ma'arifa kuma mai alif wallam wuri na farko a cikin suratul baqara inda ake maganar mala'iku qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim shine wuri na farko wuri na karshe kuma inda yazo a cikin wato a cikin suratul tahrim inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير كما يدما لما سكي بياني to wannan kenan sannan sai mu zo ga sunan Allah subhanahu wa ta'ala al'alim kenan wanda ya kasance ya zo a matsayin wato na kira na fata an fahimce ni in an ce na kira kenan shine wanda bai da wato alif walla na fata an fahimta suka ce to shi wannan kamar ya zo ne a wurare guda 120 wato da tara wurare guda 120 da tara kamar yadda suke cewa to wuri na farko a cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء وهو بكل شيء عليم كاغا na farko kenan na karshe kuma a cikin suratul mulk wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati sudur ko ba haka ba kenan za a iya samun shi kenan ya zo na kira wanda yake bai da alif wallam kuma mai raf'a kenan wurare guda 129 na fata ana fahimta ta sannan suke cewa to amma idan aka diba akwai wurare da wannan sunan Allah subhanahu wa ta'ala ya zo guda takwas a cikin alkur'ani mai girma amma ba Allah yake nufi ba na fata an fahimce ni kenan akwai wurare guda takwas wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala sunan yake nufi yawa duk da yake ya zo da sunan kuma al'alim to waɗanne wurare ne tunda ya kamata a ce an ɗan zana su tun da ɗalibin ilimi wani lokaci an ce banda kaza banda kaza kaga yana buƙatar ya san su sai suke cewa idan aka duba wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadha la sahirun alim ko ba haka ba a cikin suratul a'raf a cikin suratul shu'ara qala qala fir'aun ko ba haka ba qala lil mala'i hawlahu afwan qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim to kaga nan qala al mala'u min qaumi fir'aun a cikin suratul a'raf sai an kace mutanen fir'aun sun kace amma annabi Musa inna hadha la sahirun alim ko ba haka ba to wannan kina sai zaman to shine ba Allah subhanahu wataala yake nufi ba tunda annabi Musa na an kace mai sihiri ne kuma masani kwararre to kaga nan ba Allah subhanahu wataala take nufi ba to kuma can cikin suratul a'raf an ce qala lil mar'i hawlahu fir'auna ya ce to kuma kissar duk guda ce sai aka ce a'a tana yiwa mutanen fir'auna su suka fara fadar wannan sai fir'auna ya fada ko ko a'a shi ya fara fada sai mutanen shi suka karba dan haka kissar ba cin karo ta yi da juna ba shi yasa yana daga cikin aljam'u bainal nusus ka sai da ake jam'i bainal qisas kissoshin da sun kazo cikin alqur'ani wani wuri an faɗi wani abu wani wuri ba a faɗe shi ba mun fahimci wannan da kyau to wuri na biyu kuma duk da yake kafin mu tafi a cikin suratul ash-shu'ara da araf akwai inda yake ya tuka bi kulli sahirin alim ko ya tuka bi kulli saharin alim to kaga cikin suratul a'raf imamu hamza da imamu al-kisa'i da khalaf sun karanta sahar sahar mai yawan sihiri saura kuma sun karanta sahir amma a cikin suratul shu'ara dukkan sun karanta sahar babu babu sabani to kaga dalibin ilimi sai shi hattara dan yajo ta kira'a da bai santa ba wuri na biyu daga cikin waɗannan wuraren guda takwas shine wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim kaga shi ma wannan ba Allah subhanahu wataala yake nufi ba fir'auna ya ce a zo mishi dukkan mai sihiri wanda yake kwararre masani wuri na uku kuma shine a cikin suratu yusuf qala ja'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim ko ba haka nan bane nan ma ba annabi yusuf na yace a sanya shi mai tsaro domin shi mai tsaro wanda yake hafizun mai tsarewa sannan kuma alimun kuma masani na ina fata an fahimce ni wuri na hudu kenan ko a cikin suratu yusuf har yanzu yake narfa'u darajatin man nasha ko narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim dukkan sanin saman mai sani akwai akwai mai sani to kaga nan ba yana nufin Allah subhanahu wataala tunda in wani yafi wani ilimi wani yafi wani ilimi kaga nan ba Allah ake nufi ba sai dai in an maida shi ga Allah karshe shi ne fi kowa ilimi to nan yana iya ɗaukar Allah subhanahu wataala amma ba kai tsaye yake nufin Allah ba sai wuri na biyar ko in ban manta ba shine a cikin suratul hijr qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim ko ba haka ba sai a cikin wato suratul shu'ara qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim fir'auna ya ce ma mutanensa annabi Musa wato mai sihiri ne masani ko ba haka ba na'am wuri na abin nan wuri na bakwai kenan ko? In ban manta ba. To, sai wuri na takwas kenan na ƙarshe ko? Shi ne a cikin suratul Zariyat fa auja samin hum khifa qalu la takhaf wa basharuhu bi ghulamin alim. Ina fata an fahimce ni. To kaga dai wannan shine adadin suna Allah subhanahu wataala da ya zo na al-alim a cikin Al-Qur'ani. Kenan idan mun ka ɗauki wanda yake mai wanda yake al-alim wanda yake matsayin ma'arifa guda talatin da biyu kenan ko sannan shi kuma wanda yake matsayin nakira guda ɗari da ashirin da tara in mun haɗa su gaba ɗaya amma in mun cire guda takwas sai zamanto 121 su suke nufin Allah to 121 idan an haɗa su da 32 su za su baka 150 da uku ɗari da hamsin da uku in kuma an ƙara waɗancan takwas har waɗanda ba na Allah ba kenan sai zama to ɗari da sittin da ɗai amma takwas ba Allah subhanahu wa ta'ala suke nufi ba ko ba haka ba to sai dai game da abin da ya shafi ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ilmin sa sun kace allazi ahata ilmuhu fil azali bil zawahir wal bawatin tun azal in ji malam bahaushe ce tun azal kalma ce ta ta larabci Allah ilmin shi ya kewaye az-zawahir abubuwan da suke bayyane wal bawatin da abubuwan da suke boye wal israr da abin da yake bayyane wal i'lan da abin da anka bayyana wa bil wajibat da abin da dole ne ya kasance kenan shine wajibi wal mustahilat da abin da ba zai kasancewa ba har abada Allah ya san da ya kasance da da zai kasance da zai kasance Allah ya san da zai kasance wal mumkinat da abin da zai yiwa wa bil alamil ulawi Allah ya san abin da ke duniya ta sama kenan sammai was sufli da kuma na ƙasa Allah ya san abin da ke cikin ƙasai wa bil madi Allah ya san abin da ya gabata wal hadir da abin da ake gayi yanzu wal mustaqbal والمستقبلي الله كما ياسن واتو أبندا زي زوغبا فلا يخفى عليه شيء من الأشياء babu wani abu wanda ke koyuwa wanda zai koyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to idan ku dan adam yana da cikakken ilimi wannan ilimi cewa babu abin da zai koyu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata a ce dan adam wato ya ya shiga taitayin sa eh ko ba haka ba eh ya zama to dan adam ya shiga taitayin sa to wannan shi ne abin da zamu iya cewa akan wannan suna wallahu ta'ala a'lam na'am akan Allah sai kuma suna na gaba suna Allah al-basiru to suna Allah al-basiru fa'ilun na a cikin yaren larabci suna cewa basira yabsaru in an ce basira wato yabsaru sara mubsiran kidan yana gani shine basira ma'ana kasancewa shi mai gani ba dan adam yanzu makaho ba mai gani bane amma mutum ya rumtse idonsa bai duba ba amma mai gani ne ya kamata mu fahimci wannan ko ba haka ba amma wani lokaci suna cewa basara kenan kaga wancan basira ne yabsaru fa'ila yaf'alu mislu sami'a yasma'u amma laraba suna cewa basara yabsuru mislu nasara yansuru fa'ala yaf'ulu ko ko su ce basura yabsuru an gane ko kinan fa'ula yaf'ulu ko ba haka ba fa'ula yaf'ulu mislu karuma yakrumu sun ka ce basaran to shi kaga basaran an mastarkin shi shine wato gani an ce basura yabsuru basaran shine na fi'ili na farko basira yabsar kenan sara mubsiran sai a ce basaran albasar amma shi na biyu din suka ce ana cewa basaratan ina fata an fahimce ni basaratan sara za basiratin wa nazar ilaihi ya kalla zuwa gare shi ya zo a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala qala fama khatbuka ya samiri qala basurtu bima lam yabsuru bihi ko kuma bima lam tabsuru bihi wato a qira'ata hamza da imam al-kisai da imam khalaf to in muka duba kalma ta al-basir ko ta zamanto daga basira ne in an ce basira mutum mai kaifin hankali da fahimtar abubuwa da zuciyarsa ko kuma basara ko basura mutum ya ga abu da idonsa shi yasa wani lokacin malamai zaka ji malaman tafsiri sai su ce albasiru shine mai masani sai wani ce a to ya za a ce Allah masani na a'a daga basira ne nan an gane ko shi ko mai basira shine wanda ya fahimci al'amura in kuma an ce daga basar ne na gani to nan kuma sai a ce kenan basar ana iya cewa basar basira ta zuciya basar kuma ana iya cewa basira ta ido amma an ce basaratan sai abin da aka gani da ido ina fata ana fahimta ta to kaga wani sai ce dan me za a cewa basir Allah masani na shi ko bai san daga basira bane qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani kaga nan basira ba yana nufin dukkan mu muna da ido ba don cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai makafi ko babu har cikin sahabbai su ibnu ummu maktum ai makafi ne amma dukkan su ala basira kaga ba ana nufin suna da ido ba saboda ɗaliban ilimi ka san wani bi wajen bincike suna ɗaukar makansu abin da ya fi ƙarfinsu sai malamai suke cewa suna na albasiru albasiru da alif wallam ya zo wurare hudu ne a cikin alkur'ani mai girma shi na ɗazu ka ɗauka munka ba suna asami'u na fata an fahimce ni wato ashe na albasiru na munka ba asami'u kuskure daga nan ya taso ya zo wurare guda hudu in dai da alif wallam ne na farko a cikin suratu wato al عفوا سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بصير كاجيش يازو نبيكم والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع بصير نا أككما وقع آية تنتشكين سورة سورة غافر سي آية تأكو إتما تنتشكين سورة غافر إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير سيكما نهلو أتكن سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأن شيني واتو suna Allah subhanahu wa ta'ala al-basir mai alif wallam wanda akwai wani mai alif wallam wanda bai nihin Allah kama halista bil a'ma wal basir su wannan ba ba Allah subhanahu wa ta'ala suke nufi ba na'am dama mai nufin Allah subhanahu wa ta'ala muke magana akan sa to sai suke cewa sannan suna Allah subhanahu wa ta'ala ya zo na kira na kira wadda take mai domma mai kenan bai da alif wallam sannan kuma yana da domma basirun kenan to shine suka ce ya zo wurare guda 27 a cikin alkur'ani mai girma ina fata an fahimce ni na farkon su shine wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون نكر شيكما أتكن سورة الملك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أسلنسي بصير ناتن ضمتلنا إن زعت أيواني أكي سكوني كوني تيبي ضمتلنا سنفتوبا كما هكذا سيسوكا تيتو أما كما wanda yake mai tanwini tanwinin nan kuma wanda yake wanda yake bai da alif wallam amma yana da tanwini kuma mai fatha ina fata musu wanga ba don magare shi ba yawa to shi ko wannan ya zo kamar wurare guda goma sha biyar a cikin alkur'ani mai girma amma guda goma sha ɗaya ne suke nuna Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci ni wurare guda goma sha ɗaya yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala na farkon su shine wajen fadar Allah subhanahu wataala inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idhukum bih inna Allah kana sami'an basira ko ba haka nan bane shine wato na farkon su na karshe kuma shine a cikin suratul inshiqaq inda yake cewa bala inna rabbahu kana bihi basira ina fata an fahimce ni to da haka sai a fitar da wato guda hudu waɗanda suke nuna cewa ba Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi ba. An gane ko? Idan muka duba waɗanda suke nuna ba Allah subhanahu wa ta'ala ba, daga cikin su akwai wanda cikin suratu Yusuf, izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa atuni bi ahlikum ajma'in. Kaga nan ya'ti basiran baban shi zai koma mai gani ba nan ba Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi ba. Sannan kuma na gaba falamma an ja albashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira dan ma ba Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi ba na gaba sai cikin suratu taha wanda yake cewa قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وقد كنت بصيرا كما هكذا sai na ƙarshe kenan na biyar ne ina ganin kenan guda biyar ne na cikin suratul insan inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira to kenan waɗannan guda biyar su ba Allah subhanahu wata'ala suke nufi ba sai ayi hattara to a karmakalla ne ya kamata mu dan dakata saboda abin da shi yanayi na bari mu dan ce wani abu kaɗan tun da nan ya kamata mu karkare albasiru alladhi ahata basaruhu bi jami'il mubsirat ganin Allah dukkan abubuwan da ake gani Allah yana ganin su shi yasa har abin da ke cikin kasan kasan kasa da abin da ke cikin dutsi Allah subhanahu wataala yana ganin sa ko ba haka ba fi aqtaris samawati wal ard al khafi da abin da ya boye wa ma huwa akhfa da abin da an mafi boyuwa fayara dabiban naml fayara dabiban namlati sauda Allah yana ganin tafiyar wato annamla dabibi an ce dabibi shine tafiya kamar tafiya sannu sannu dabba ya dubbu ko annamla dabibun namla Allah ya ganin tafiyar tururuwa a sauda a baka ala sakhrati samma akan dutsi wanda yake as-samma fa dutsi ko a ce kurman dutsi ko ba haka ba fil lailati zalma a cikin dare wanda yake mai tsananin dufu wa jami'a a'da'iha Allah yana ganin kuma dukkan gabanta ita wannan albatina waɗanda suke boye wa zahira da abbayyani wa sarayanul qutu fi a'da'iha ad-daqiqa Allah yana ganin yadda abinci yake gudana a cikin cikin ita tururuwa balle ma dan adam an gane ko ad-daqiqa wanda suke wato a'da'iha ad-daqiqa a cikin gabbanta wanda suke kankana yadda abincin yake tafiya wa yara khiyanata khiyanatil a'yun Allah yana ganin yaudar ido ya san abin da idanu suke nufi wa taqallubatil ajfan Allah yana ganin yadda idanu suke juyawa wa harakatil jinan da kuma motsin nan na aljinan zuciya yadda take bugawa duka Allah subhanahu wa ta'ala ganin shi kenan ganin Allah dai ya shafi komai da komai ya kamata kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wataala idan mun tashi aikata wani abu Allah yana ganin mu shi yasa Luqman ya tsoratar da dan shi da wannan yake cewa ya bunayya innaha in takum mithqala habatin ko mithqalu habatin a qira'atu nafi' da Abu Ja'far mithqalu habatin ko min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir duk inda ka boye ka aikata abu Allah yana gani kuma ya sani kuma yana da ikon kama ka in ya ga dama ya kama ka a nan duniya in ya ga dama ya rufa maka asiri ya baka ikon ka tuba in kuma baka tuba ba in ka te lahira in ya ga dama ya gafarta maka in kuma ya ga dama ya saka a wuta.
To, ‘yan uwa ka yi nisa da akwatin rediyon ku za mu je minti goma mu dawo insha Allah.